الله الذي يجزي المتصدقين ويخلف المنفقين ويحب المحسنين ولا يضيع أجر المؤمنين أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي الأمين كان أجود الناس وأكرم العابدين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سادات المتقين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون واعلموا أن الأيام والليالي خزائن للأعمال وملفات للأقوال والأفعال وهذه الملفات والخزائن محفوظة عند رب الأنام لا يتطرق فيها الغش ولا التدليس لا زيادة فيها ولا نقصان فإذا مات الإنسان جمعت هذه الصحائف وجعلت كتابا يعطى لصاحبها يوم القيامة اقرأ, اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا عباد الله إن الله تعالى جعل الأموال قياما لمصالح الخلق وشؤون الدين كما أن منعها وإمساكها عن وضعها فيما جعلت له مذموم قال الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين والتهلكة هي التكثر المفضي إلى الانصراف عن القيام بالواجب التي منها الجهاد في سبيل الله كما جاء الأثر عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عند أبي داود قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى وأعظم من ذلك وأعظم ذلك وأول ما دخل في ذلك الإنفاق في الجهاد في سبيل الله فإن النفقة فيه جهاد بالمال وهو فرض كالجهاد بالبدن وفيها من المصالح العظيمة الإعانة على تقوية المسلمين وعلى توهية الشرك وأهله وعلى إقامة دين الله وإعزازه فالجهاد في سبيل الله لا يقوم إلا على ساق النفقة فالنفقة له كالروح لا يمكن وجوده بدونه انتهى كلامه فما أحوج الأغنياء وأهل السعة والمال والإخوة في الله في أيام رمضان إلى فهم أوضاع هذا الجامع وأحواله وشؤونه وما أحوجهم إلى معرفة الحقوق الواجبة له على المسلمين ثم ما أحوجهم إلى الإنفاق في ذلك كما قال تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال ففي الحديث إذا دخل, إذا دخل رمضان نادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر إخوة الإيمان من أشنع الأخلاق الرذيلة البخل بالمال فإنه يورث فساد القلب وآفات في المال وتحل به النكبات والنوائب المزعجة كما أن الإنفاق يطهر القلب وينمي المال ويحل فيه البركة ويتصف صاحبها بالرحمة والشفقة والإحسان ومكارم الأخلاق قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من يوم يصبح العباد فيها إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا رواه البخاري ومسلم وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال لي أنفق أنفق عليك وأن خريم بن فاتك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له سبعمائة ضعف صححه الألباني قال الله تعالى وآمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا يوم وانا مسلمين مصر البركة بركة مدفادوة أولا يني نجوم يومنا قوم شاهدوا دوات رمضان a wannan shekara ta 1446 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallama daga garin makka zuwa birnin madina kira miladiya ma yau 14 ga watan uku shekara 2025 kamar da yadda al'adan wannan wata namu mai albarka yake duk lokacin da za a tunatar a kansa ko a cikinsa za a tunatar ne akan wata kofa daga cikin kofofin alkhairi ko kuma a tunatar akan cincirun dan aikace-aikacen alkhairi da kofofin aljanna da Allah ya yawaita ma bayi Allah ka samu na garbo a cikin gidan aljanna duk wanda zai batu a cikin watan ramadan za ka ga a mafi yawan lokaci zancensa yana da alaka da bayani akan azumi domin azumi shine babban aikin wannan wata da shi aka san shi shine kuma takensa sannan azumi dama cin a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la idila lahu azumi ba shi da kin ba shi da tamka a wata riwaya ce la masila lahu azumi wata irin ibada ce wacce take ba ta da kama ba ta da kamanceceniya da wata ibada azumi na daban ne azumi ibada ce babba ba ce daidai da kowace irin ibada ba cikin ibadu kamar yadda wancan hadisai suka faɗi har wani hadisi ma tabbatar da cewa duk wanda ya azumci yini ɗaya saboda Allah saboda neman lada a wurin Allah to Allah subhanahu wata'ala ya nisanta shi daga wutan jahannama tsawon tafiyar shekara saba'in to kaga wanda ya azumci kwanaki 30 ko 29 kaga ya nisanci wuta shekara 70 70 70 so 29 ko 30 kaga samun mummunan aikin da mutum zai yi har ya rufe waɗancan 70 70 70 so 29 ko 30 kaga ba ƙaramin aiki ba ne shi yasa azumi ba shi da tamka ba shi da takwara a cikin nau'o'in ibadu shi yasa ma a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi idan dai Allah ya baka iko kai azumin watan ramadan kana mai imani da Allah kana mai kwadayin lada a wurin Allah to Allah ya gafarta maka duk abin da ka aikata na zunubi a cikin kwanakin da suka zo kafin watan ramadan wani lokaci za ka ga idan ana batu a watan ramadan ana batu ne akan karatun alkur'ani mai girma domin watan alkur'ani mai girma ne a ciki aka saukar da alkur'ani kuma wata ne wanda yake mala'ika jibril yakan zo gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suna mudarasan alkur'ani ma'anan mudarasan alkur'ani suna karanta shi suna lalubo shiryen da ke ciki suna binciko yadda alƙur'ani ke tantancewa tsakankanin gaskiya da kuma shari'a irin yadda ƙur'ani ke faffayyace al'amura na shari'a yana filla-filla akan al'amura na gaskiya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da shi da mala'ika jibril haka suke yi to shi yasa magabata tun daga sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in da sauran malamai na Allah mutanen kirki idan watan ramadani ya zo sukan fuskanci alkur'ani ne gadan-gadan su karanta shi har ma aka turbo cewa waɗansu daga cikin sahabbai suna karanta alkur'ani a ƙasa da kwana uku waɗansu daga cikin magabata ma aka ce suna karanta alkur'ani duka a kullun ranar duniya saboda wata ne na alkur'ani idan ka tsama watan ramadan to sai ka kwana uku tukun ake so ka sauki amma waɗansu daga cikin magabata sai suka fahimci cewa a watan ramadan in za ka iya sauka kullum ma ka yi shi yasa sukan fuskanci watan ramadan da karatun alkur'ani mai girma da kuma bibiyan shiryan da ke ciki da lalubo yadda ƙur'ani ke tantancewa tsakankanin shirya da gaskiya bi ma'ana dai suna kutsa ma tafsirin alkur'ani mai girma da yaɗa shirya da ke cikinsa a kowace irin dama da gaba da suka samu wannan shi ne aikin magabatanmu dangane da alkur'ani mai girma a watan ramadan shi yasa aka tabbo cewa akwai daga cikin manya-manyan tabi'ai da tabi'ar tabi'i idan watan ramadan ya shigo sukan daina karantar da duk wani ilimi in ba yana da alaka da alkur'ani na kai tsaye ba akwai ilimoma wanda suna da alaka da alkur'ani amma ba lale na kai tsaye ba ana iya yin karatun a gama ma baka ji an jawo aya ba to magabata duk sukan daina karatun irin waɗannan har hadisai sukan daina karantar da shi ko fiqh sukan daina karantar da shi ballanta na karantar da lugha da su wani nahwu to amma daina karantar da hadisi a watan ballanta na wani nahwu da lugha sukan fuskanci alqur'ani ne mai girma gabaki daya karatunsa da bibiyan ma'anoninsa da kuma yadda za a gano yadda za a yi aiki da shi wani lokaci magabata ko kuma lokacin ana bayani a cikin azumin watan ramadan ana batu ne akan addu'a domin irin kyakkyawan alaka da Allah subhanahu wataala ya kulla tsakankanin watan ramadana watan azumi da kuma karban addu'a domin Allah subhanahu wataala lokacin da ya rattabo mana ayoyin da yake bayani akan azumi ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun Allah ya ci gaba da bayani ya ci gaba da bayani ya ci gaba da bayani akan azumi da hukunce hukuncen sa kawai a tsakiyar bayanin azumi sai Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون sai kuma aka ci gaba da bayani akan azumi uhilla lakum laylatul siyam rafatu ila nisaikum da wannan sai malamai suke cewa Allah ya alakantar da azumi da addu'a alaka mai kanki kenan wanda ya dakon yake dakon wata bukatuwa ta sa ko ta duniya ko ta lahira ko ta shari'a shari'an kansa ko shari'an 'ya'yansa. ko neman waraka daga wata cuta cuta ta zuciya ko cuta ta gaɓaɓɓa ko cuta da gangan jiki irin wanda ake zuwa asibiti wanda yake da wata damuwa yake da wata matsala a tsakankanin shi da Allah tsakankanin shi da makwabta tsakankanin shi da iyaye tsakankaninsa da mata tsakankanin mata da miji tsakankanin iyaye da 'ya'ya tsakankanin shugabanni da talakawa duk wanda ya san yayo dakon wata buƙatuwa zuwa ga Allah to ka baje ma Allah ita a wata Ramadana ujibu da'wata da'i idza da'an Allah ce ina amsa kiran mai kira idan ya kira ni Allah ya lamunce maka in dai bakin nan naka akwai azumi to in ka ce Allah ba ni shi kuma Allah subhanahu wataala ya ce ujibu da'wata da'i idza da'an kuma Allah ba makareci bane wa man asdaqu min Allah hadisan wa man asdaqu min Allah qila Allah gaskiya da gaskiya ne kawai in dai ka roƙa Allah zai baka to shi yasa ake bayani akan yin addu'a a watan Ramadan domin yin addu'a a watan Ramadana babu ibada ma dai kamar addu'a ibada mai kima da daraja kamar addu'a babu ita domin me manzon Allah ce addu'a huwal ibada addu'a ita ce ka tokar ɗinta ita ce ma ibada da haka in aka ce yi bayani ne ce ce ibada a cikin kalma ɗaya ko biyu sai ka ce addu'a ita ce ibada shi kenan ka ba da amsa da haka ‘yan uwana musulmi mu zabara mai ta aikin ibada a cikin waɗannan kwanaki na ramadan idan ana batu a wata ramadan a mafiyawan lokaci za ka ga ana batu akan al'amarin sadaka da ciyar da dukiya fi sabilin lagi da yaƙan zuciya akan rowan da aka jarabce ta da shi akan kwaɗaitar akan ciyar da mai azumi akan kwaɗaitar akan shigar da farin ciki a zuciyar musulmi mai azumi akan kwaɗaitar akan kau da baƙin ciki da damuwa ga al'umman musulmi duk wanda ya shigar da farin ciki a cikin zuciyar musulmi sai Allah ya shigar da farin ciki a cikin zuciyarsa duniya da lahira duk wanda ya gusar da bakin ciki daga musulmi sai Allah ya gusar masa da bakin cikin duniya da na lahira dama mai muke fafutuka ai bakin cikin duniya da na lahira muke tsoro babu bakin cikin gidan lahira kamar shiga wuta da fashin Allah shi muke fatan Allah ya amintar da mu da haka idan ana batu akan Ramadan ana batu akan ƴan uwa a ciyar da dukiya a ciyar da dukiya ai sadaka ai kyaututtuka a biya basussuka a sadar da zumunci abinda malamai suke kira almuwasat almuwasat shine ka ɗauko wani ka shigo da shi cikin dukiyanka ya faca ka a cikin dukiyanka kamar yadda kake yi ka ɗauko wani ka shigar da shi cikin arzikinka da dukiyarka in ka ci shi ma zai ci in ka sha shi ma ya sha in ka sanya shi ma ya sanya in kai dariya shi ma ya dariya wannan shi ne almuwasat ƙololuwan daraja ne a cikin babin ce da dukiya fi sabilillahi al'ummar musulmi ɗaiɗaya kuma muna da buƙatuwan wannan sannan addinin musulunci yana da buƙatuwan taimakonmu akan wannan ‘yan uwa musulmi addinin musulunci yana da buƙatuwan mu taimaka masa lokaci bayan lokaci akan bijiro da buƙatuwan addinin musulunci zuwa ga bayin Allah domin addinin nan na Allah ne mu kuma dinnan bayin Allah ne dukiyar nan ta Allah ce to sai a tallata ma bayin Allah wani al'amari na Allah duk wanda Allah ya sa yake da rabo to zaka ga ya zabura yayi akan haka muka bijiro da aikace-aikacen da wannan masallaci namu mai albarka yake nima tun kusan sati uku zuwa hudu muka fara wannan bayani muka kira kawunanmu akan kowa ya daure ya ga irin abin da zai yi Allah na alkhairi kamar yadda muka yi bayani cewa mun ƙididdige aikace-aikacen wannan babban cibiya mai albarka kusan aikace-aikace ne guda goma sha ɗaya ko goma sha biyu mun kuma tallata yana nan an fitar da shi da kowane aiki ga iya adadin abin da zai ci mun kira kawunan mu akan mu dage mu doge mu zage damtse kowa ya bada gudunmuwa wanda yake ganin yana da wani aikin da zai iya ɗauka cikin guda goma sha ɗaya ɗin nan to wallahi marhaba muna maraba da shi akwai wani bawan Allah wanda da ya zo ya ga ana sanya waɗannan fitullun kun kullura waɗannan fitullun da suke haska masallacin nan ga sunan kusan guda goma sha wani abu aka sa to da ya zo ya ga ana sawa ya zo abin ya bashi sha'awa ya ce wannan aikin wake yi aka ce bayin Allah suke yi ya ce akwai wani aikin tare da wannan aka ce mishi akwai aikace aikace guda goma sha ɗaya ya ce to a tura mishi kundin da aka fitar da waɗannan aikace aikace ya ga aikin da zai iya ɗauka da aka tura masa sai ya ga wani aiki na naira dubu ɗari biyar da ashirin da wani abu shine gyara waɗannan windunan da zaka ji ana buɗa suna kiki-kiki ɗin nan wani lokaci ba su zauna ba iska yana kaɓo waɗannan gilasosin har suna fashewa wannan bawan Allah ya ce ya ɗauki wannan aiki ya kuma turo wannan kuɗi naira dubu ɗari biyar da ashirin da wani abu tun kusan kwana hudu da suka wuce Allah ya saka masa da alkhairi akwai wayansu mata wanda suke makarantan ɗakin kwano da ke masallacin magaji direba su ma duk lokacin da aka fara tallan wannan aiki na alkhairi suka yi yunkuri suka tara naira dubu goma suka kawo ma shugaba cewa ga nasu gudunmuwan domin a gudanar da wannan katafaren aiki na alkhairi akwai wani ma bawan Allah da ya kawo naira dubu ɗari tun kusan sati uku da suka wuce baya ga waɗanda suke kawo dubu ɗaya dubu biyu to ana nan kamar yadda na gaya mana cewa aikin nan ƙididdigan da muka yi masa zai ci naira miliyan talatin da biyu da ɗari hudu da wani abu amma abin da muke fata tun da dai mu bayan Allah ne ba abin da ke ba mu tsoro wallahi a aikin banza ma akan kashe sama da naira miliyan ɗari to wannan aiki ɗakin Allah ne kuma mu bayan Allah ne dukiyar nan ta Allah ce ba abin da ke ba mu tsoro muna da yaƙini Allah subhanahu wataala ba zai kunyata ɗakinsa ba muna da yaƙinin Allah ba zai tosa baƙar rowa a cikin zukatan bayin Allah su ɗauki dukiyar Allah su ba da sadakanta ba dukiyar da Allah ya ba su su kula da ita wa an fi ƙomi ma ja'alakum mustakhalafi na fihi Allah ya ba ku ne ku mai ku riƙe dukiyar zuwa ɗan wani lokaci ku tafi ku bar ma wasu so da haka da wannan muna ƙara jan hankalin al'umma ga baki ɗaya akan ya ƴan uwana musulmi mu yi da gaske mu jajirce sosai kowa ya ba da abin da zai iya idan ka san akwai wani mutum da za a iya zuwa a kai masa wannan kundi ya duba ya ga aikin da zai iya ɗauka ko ya ba da gudunmuwa to ka zo ka yi bayani sai a ɗauki wannan kundi sai a kai masa amma ba muna cewa mun ba da lafisin ne wai ka ba zama neman gudunmuwa da sunan wannan cibiyar ne albarka ba wannan ba mu aike ka ba kar ka ce zaka bude kofar neman gudunmuwa zaka je gurin wane da alhaji wane da hajiya wance kana tafafa takan neman gudunmuwa a'a in kaga wanda ya dace a gaya masa yi aikin to ka gaya mana ne sai mu kai mishi takaddan sai mu kai masa takaddan ko a kai mata takaddan sai ta duba duk abin da Allah ya hore sai amma dai kai naka ka kawo gaban liman ko kuma ka sa a cikin account din masallaci account din masallaci na nan a rubuce a kusurwoyin masallacin nan gefen hagu da dama da waje can ta yamma da masallaci duk an rubuta account din masallaci ka tuna abin da Allah subhanahu wataala ya sauwake maka Allah madaukakin sarki ya mana muwafaqa ya dace da mu to sannan idan ana batu watan ramadan za ka ji dai ana batu ne akan ƙofofin alkhairi ga baki ɗaya akan shato ƙofofin alkhairi akan kiranyi musulmi kowa ya ga irin abin da zai iya yi na alkhairi a watan ramadan kada ka yadda ka mai da kanka banza kada ka yadda ka mai da kanka mari tasiri mari amfani ya kasance kai ba wata ƙofa ta alkhairi da za ka iya taimakon al'umman musulmi musamman a watan ramadan to akan kira mutane akan cewa kowa ya tabbatar da akwai kofa na alkhairi da zai iya amfanin al'umma akan irin wannan nake amfani da dama in gaya mana akwai wani bawan Allah daga cikin waɗanda suke da ruwa da tsaki a kan al'amarin wutar lantarki na jihar Kaduna mun tattauna da shi mun yi magana da shi ya ce mana ai wannan wuta da ake bari a watan Ramadan to wannan da gangar muka shirya yadda za a yi wutan lantarki ya mamaye al'umman jihar Kaduna a watan Ramadan saboda kawai alfarman watan Ramadan saboda al'umman musulmi su samu sauki al'umman musulmi su ji daɗi har yake gaya mani cewa za ka ga cewa a mafi yawan lokaci lokacin shan ruwa da lokacin sahur akwai wutan lantarki kuma za a samu lokaci da rana za ga an kawo wuta saboda masu ɗan sa ruwan sanyi masu sa jinja masu sa kwanan aya masu sa wane ne a samu ya sanyi don a sha hankali ya kwanta masu niƙa masu wane ne akan kawo wuta domin hankali ya samu ya kwanta ne masa addu'a ta alkhairi Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya ƙara yawaita mana irinsu masu kishin addininsu masu kishin al'ummansu masu zuciyan ganin sun taimaka ma al'umma sai dai a raba da haka duk da kasance ni ba kakakin nefa ba ne amma kuma alkhairi babu laifi ka kwaɗaitar duk wanda ya sha wuta sai ya biya kuɗin wuta domin haƙƙi ne da nauyi ne akan ku gobe kiyama duk wanda ya je ya ja wuta ta bayan fage yana shan wuta ya sani wallahi sai ya zo da kuɗin nan gobe kiyama ba kyauta ba ne ba kyauta ake shan wuta ba ana sha ne na kuɗi in ka sha to ka biya kuɗi in ko ka ƙi biyan kuɗi yana nan bashi akan ka kayi dafan haƙƙin wani daga nan har ranar tashin alkiyama sai ka biya sau da aka ka biya kuɗi ka kyautata kai ma a kyautata maka haka ka'ida take amma kai kana son a kyautata maka amma kai kuma ka munana to ba daidai bane a ƙarshe ina kiran maɓannata da sauran hatsabibai da sauran 'yan ta'adda wanda su kuma an jarabce su ne da cusa baƙin ciki a cikin zukatan al'umma to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan wata ramadani shigo me shele kan shele cewa ya kai mai nufin sharri ka taƙaita an shigo watan ramadana akwai waɗansu suna nan sun sunan su ɓarayi da watan ramadana ma suna sata su sace takalma su sace waya su sace wayan lantarki ma da ake ja ana samun iska ana samun haske waɗansu kuma kayan ruwan al'umma suke sacewa duk da kasancewa wannan an bani bayani cewa ya ma ɗan kwana biyu aka ce wannan aikin ruwa da aka yi na nan waɗansu ‘yan ta'adda wai sun je duk abubuwan nan sun kwakwance shi sun sace shi don Allah jama'a wai ina za mu saka kanmu ne waɗansu irin al'umma muke da su ne wai an samar da ruwa domin ya taimaki al'umma kusan mutum miliyan biyu miliyan uku wai waɗansu ‘yan ta'adda sun je sun fafuke wannan sun kwakwance karafana sun bubbuɗe wurare ta yadda yake babu hanyar da za a bi a samu ruwa jama'a musulmi to kaga wannan yana alamta maka cewa ba gwamnati ce muguwa ba ɗaiɗaikun al'ummanmu ne mugaye ‘yan ta'adda marasa nufin alkhairi a cikin al'umma ko da gwamnati ta nufin ta kawo mana alkhairi a sa sola sola sola sai ka ga ɓarayin sun je sun kwashe sun kwashe sun je sun saida to ire-iren waɗannan mutane Allah ya isan al'umma tana nan tana jin da wanda ya sani da wanda bai sani ba da wanda yake raye da wanda ya mutu kun zalunce shi da ƙananan yara da maza da mata duk Allah ya isan mu sai ta faɗa kanku in kuna fatan nan ne domin ku yi arziki to haka za ku dawoma cikin ja'ifa da bala'i da talauci abin da za ku ci sai ya gagare ku wallahi sai kun yi mummunan ƙarshe da haka ku ji tsoron Allah ku bari al'umma ta huta ku bari al'umma ta walwala ku bari al'umma ta sarara irin wannan ta'addancin da kuke ya addabi al'umma ita kuma ita kuma gwamnati abin lokacin da ce wani aiki na alkhairi to ta dauki aikin ta danka shi a hannun shugabannin society saboda a yanzu duk wanda aka je aka yi aikin wannan dutsen wannan aikin ruwa na nan madarka ce ni da na san gwamnati bata danka min ba shugaba san bata danka mishi ba mai anguwa san bata danka mishi ba yau idan kaga mutane sun zo a hilos din su sun yi fakin sun dauki kayan aiki sun je suna kwakwance wani abu kana da bakin da zaka zo ka ce musu dan mene kuma kila barayi ne amma baka da wani baki amma da an ɗauko wannan abu an danka ma al'umma lokacin da za a yi aikin kar gwamnati kawai ta rika yin aiki ke gaban kanta ta kira shugabannin al'umma to gashi za mu yi aiki to aikin nan yana karkashin shugaban al'umman nan ne wani kai ne shugaban aikin nan in ka gaba ai daidai ba kai magana in aka gama aikin haƙƙinka ne ka kiyaye ajin to kaga in mu al'umma muka ga an zo za a yi mana tsakiyar da ba ruwa to kaga za mu yi magana amma ba a dinka aikin a hannun kowa ba me ko zai raba rayu da yan ta'adda ba za su zo su ta'addanci ba to Allah ka shiryatar da mu Allah ka gafarta mana kurakuran mu Allah ka yafe mana laifukan mu ya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya Allah ka rudi ibadun mu gabaki daya Allah ka ɗaukaka darajojin mu Allah ka gafarta mu mamatan mu idan mutuwar mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani ka tada mu a tutan masu imani ranar tashin alkiyama اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين